الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sha biyu ga watan zulqa'ada shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai hijiriya daga makka zuwa madina wanda ya dace da sha biyar ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha shida a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Sheikh Ja'far Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala wanda yake a wannan unguwa ta sabuwar gandu cikin birnin Kano Najeriya muna fatan yan uwa an yi sallah lafiya kuma abin da aka yi na sallah da azumi da ibada da sauransu Allah karba mana abin da ya saura mana cikin kwanakinmu da ba mu san yawansu ba da kuma karancinsu muna fatan Allah ya mana arziki ya azurta mu da aikata ayyuka masu kyau ya tsawaita mana kwanakinmu a kan binsa ya raba mu da saƙo kuma ya raba mu da fadawa cikin fushinsa yau da taimakon Allah za mu fara ne a farkon sura ita ce suratul ra'adi aya ta ɗaya kenan muna darasi na ɗaya a cikin suratul ra'ad Allah rama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله مدوكين سلكي yake faɗa cewa alif lam mim ra ita wannan sura sunanta suratul ra'adi sunanta suratul ra'adi sura ce makkiyah duk da cewa akwai sabanin malamai makiya ce ko madaniya a wajen imamu hassan da imamu ikrima da imamu ata da jabir duk sun tafi akan suran nan makiya ce amma a riwayar imamu abdullahi bin abbas da imamu qatada sun tafi akan cewa wannan sura ɗin madaniya ce sai dai wasu ayoyi guda biyu a cikinta daga farkon faɗin Allah walau anna qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutiat bihil ardu aw kullima bihil mauta har zuwa ƙarshe waɗannan su ne makiya a wancan ra'ayi wasu malamai suna faɗa kamar yadda Imam al-Baghawi yake faɗa wannan sura din makiya ce amma banda faɗinsa wala yazalu alladhina kafaru da faɗin Allah ويقول الذين كفروا لست مرسلا waɗannan ayoyi ne waɗanda suke madaniya kenan akwai sabanin malamai akan cewa dukkan makiya ne ko dukkan madaniya mun yi ta bayani a baya abinda ake nufi da surori makiya ko madaniya adadin ayoyin wannan sura tana ɗauke da aya aya sun kai aya arba'in da uku wanda su ne za mu bi su ɗaya bayan ɗaya da taimakon Allah ta baraka wa ta'ala. Bismillahir Rahmanir Rahim Alif Lam Mim Ra waɗannan harufa Alif Lam Mim Alif Lam Mim Ra Sad Qaf Kaf Haya Ain Sad Nun da sauransu malamai suke cewa kai tsaye ba za ka iya cewa ga abin da ake nufi da su ba shi sa da yawa cikin malaman tafsiri sai suke cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah shi ya bar wa kansa sanin me yake nufi da wannan amma dai wasu sun ta kokarin fassara me ake nufi da wannan alif lam mim ra Abdullahi dan Abbas shi abinda ake nufi ana Allahu a'lamu wa ara shine ma'anan alif ana lam din Allahu ra din kuma ara mana Allah ya fara cewa ni ne Allah kuma ni ne masani kuma ni ne ina ganin duk abin da bayi suke aikatawa haka abdullahi dan abbas ya faɗa wasu malaman suka ce a'a irin waɗannan harufa da suke zuwa a farkon surori dukkansu a farkon surori suke zuwa ba sa zuwa a tsakiya ko a ƙarshe ana ce da su alhuruful muqatta'a sirri ne na alqur'ani aka ce kowane abu da ka sani yana da sirrinsa wa sirrin qur'an alhuruful muqatta'a komi yana da sirrinsa sirrin alqur'ani sune waɗannan harufa da aka gutsutsure su da ke farko farkon surori a cikin surorin alqur'ani Allah ya ce tilka ayatul kitab waɗancaninka kalmar tilka ismul ishara ne li al-mu'annas al-ba'id suna ne da ake nuni ga wani abu da yake macen abu ne kuma wanda yake yana nesa in ka ce haza to wannan ismul ishara ne suna ne na nuni da abin da yake kusa haza hazihi shi wannan suna na ce na nuni namiji in an ce hazihi suna ne na nuni amma ta mace amma wanda yake kusa zalika kuma wanda yake nesa tilka mace wacce take nesa ma'ana in an ce tilka suna ne da ake amfani da shi wajen ishara ga wani abu amma abin na mace ne kuma yana nesa tilka ayatul kitab anan ana nufin waɗancaninka na labarai da kissoshi da ayoyi da suka zo a cikin attaura da waɗanda suka zo a cikin al'injila da su zabora da alkutubul mutaqaddima kun ga za a ce da su tilka saboda suna can nesa annabi bai haɗu da su ba kenan wannan tilka yana nufin ayoyin zabura ayoyin injila ayoyin attaura ayoyin suhufi ibrahima wa musa wannan tilka ɗin to sai ya ce alkitabul mubin littafi ne wanda yake ayatul kitab kai ayoyi ne na littafi na ubangiji tabaraka wata'ala sai ya dawo kan shi yace wallazi unzila ilaika wanda kuma aka saukar zuwa gare ka mana hadha alqur'anu allazi unzila ilaika min rabbika daga ubangijinka alhaqqu lalle wato alqur'ani ne wanda yake na gaskiya fa'tasim bihi kai riko da shi wannan alkur'ani da muka aiko maka gaskiya ne in ji Allah jama'a mun lura da wannan ayar Allah din da kansa yake ga manzon Allah wallazi unzila ilayka min rabbikal haqq wannan da aka saukar a gare ka daga ubangijinka gaskiya ne tabaraka wa ta'ala wannan allazi din sai zamanto raf'an ne alal ibtida'i alhaƙu ɗin kuma sai zama khabaruhu kenan khabarul mubtada allazi mubtada alhaƙu kuma shine khabar ɗinsa tilka ayatul kitab wa ayatul ladhi unzila ilaika wasu malaman suka ce kaga waɗancan ayoyin waɗanda suka gabata da waɗannan waɗanda aka saukar zuwa gare ka dukkan su gaskiya ne shi sa alkur'ani baya da bukatar wai wani ya ta kawo wani abin da wai zai nuna gaskiya ne a to ƙarya ne ka sa ko da zazo su ta kawo a kawo wancan a kawo wannan wai dan a nuna a yi proving cewa qur'ani gaskiya ne ko ba a yi ba daman gaskiya ne ko wani ya yadda ko wani bai yadda ba ma daman gaskiya ne tunda mai shi ya ce gaskiya ne abdullahi da abbas a tafsirin sai ya ce abin da ke nufi da alkitab anan ana nufin alkur'ani ne hadihi ayatul kitab mai kwan tilka din yana nufin hadihi ayatul kitab yani alkur'an sai ya dada maimaita wa hadha alqur'an alladhi unzila ilayka min rabbika huwa alhaq kuma wannan qur'anin da aka saukar gare ka to gaskiya ne kenan a fasara abdullahi dan abbas duka ana nufin alkur'ani ne tilka ayatul kitab alkitab din ana nufin alqur'ani kuma wallazi unzila ilayka min rabbika alhaq din shi ma ana nufin alqur'anin ne kama ana karfafawa ne cewa waɗancan ayoyi ne na alqur'ani kuma Allah ya saukan maka da su kuma gaskiya ne walakin na aksaran nasi la yu'minun sai dai da yawa daga cikin mutane ba su yi imani ba ba su yi imani da alqur'ani zancen Allah bane ba, ne ba. ba su imani da alkur'ani cewa gaskiya bane ba wannan ayat ta sauka ne akan mushrikan makka yayin da suke cewa inna muhammadan yaquluhu min tilqa'i nafsihi kafiran makka mushrikan makka ne suke cewa ai muhammadu kawai yana faɗa ne akan kansa wannan qur'ani yahudu da nasara wai kawai zama yake a gida ya yanko mutane ayoyi kawai ce Allah ya faɗa la ilaha illallah to shine Allah tabaraka wata'ala ya mai da martani akan wannan abin da suka faɗa wa bayyana dala'ila rububiyyatihi kuma yayi bayani akan rububiyarsa cewa shi ya halicci komai kuma wannan Qur'anin nasa ne kuma wannan magana da ake karyata manzon Allah ba haka bane ga wanda ya saukar da alkur'ani yana da sifofi kamar haka sai Allah ya ce mai الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون bayan sun karyata annabi sun karyata abin da Allah ya saukar annabi sai Allah ya mai da martani yake ba da kariya ga manzansa cewa wannan alkur'ani saukakke ne daga gare shi kuma ga sifar wanda isaukar da alkur'anin Allahu alladhi rafa'a samawati bi ghairi amadin tarawnaha idan kun karyata alkur'ani to ya za ku yi da wannan sama Allah da ya halicci waɗannan sammai sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu sama ta biyar sama ta shida sama ta bakwai sai da ya je ƙarshen ta kuma ya daidaita ƙarshen samman gaba ɗaya sai zuba wani ruwa ruwa mamako iya ganin ka sannan ya ɗora kujerar mulkinsa gadon mulkinsa al'arshi kuma ya daidaita a kan wannan al'arshi ga saman nan kuna ganin ta bai gairi amadin taraunaha Allah ya ɗaukaki wannan sama ga shi ya rike ta a sama ba tare da amad in an ce amad kama ana nufin amud fila ba tare da shishike ko fila ko ginshiki ba Allah ya rike saman yanzu masallacin nan da za a yi shi kaga sai aka masa filoli ga sunan ga suna a tsakiya su suka rike shi a gefensa duk akwai filoli ba yanda za a yi wannan rufin ya zauna ba tare da wannan abubuwan da suka dauke shi ba amma ga saman a faɗi wani bature ko wani mai lissafi ko wani mai tunani da ya taba zuwa ya ga wata tokara da ubangiji ya yi wa sama Allahu alladhi rafa'a samawati bi ghairi amadin tarawnaha ga saman nan kuna gani yayi ya rike ta ya halicce ta ba tare da wani matokari ba ko wata fila wanda ku kuke gani da idanku abin da ake nufi da amad ana nufin wannan asawari jam'i ne ana nufin amud guda ɗaya kenan shine can Allah ce wa yumsiku sama'a an taqa'a 'ala al-ardi Allah shi ya rike sama ya hana ta rikito wa ƙasa wa yumsiku sama'a an taqa'a 'ala al-ardi waye rike ta Allah ne ya rike ta a wata ayar ce khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha thumma stawa 'ala al-'arsh Allah ya halicci sammai fa babu tushe babu marika babu matokara babu madafa sannan kuma ya daidaita akan al'arshi wani abu sai ubangiji ga saman an yi su ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai babu fafila kuma ya je kai ya zuba ruwa bayan nan kuma ya ɗora gadon mulkinsa a kai sannan idaidaita kuma ba abin da irke samman yanzu wanda ya wannan shine zai saukar da littafi wa bawansa ku ƙaryata har yanzu turawa a bincike-bincikensu da kafircinsu da suke yi ba su yi sassu wani abu akan wannan ba dole sai dai sai haƙuri wannan kaɗai bai sai sa bawa yi imani ba ha ga hulata nan ina sake ta wallah faduwa za ta saboda babu amad amma ga amad din yanzu bari ku gani in na dora ta nan to wannan shine amadin din wala ba ta tsaya ba dole sai da wani abin da ya rike ta dan Allah nuna maka isar mulki da buwaya da kambama da ɗaukaka sai ya yi saman batu ba abin da ya rike ta babu da'ama wani abu mai ƙarfi ta da'amuhuma kuma babu alaƙa tumsikuhuma wani zai ce eh an yadda babu ai watakila akwai wata ƙugiya da ta riƙe ta ko to can ma babu ga fanka nan ai ba mu ga amad a ƙasanta ba amma a samanta akwai ƙugiyar da ta riƙe ta to in kace bi ghairi amadin tarawna hadin dole kuma kai bayanin a saman ta ma babu abin da ya rike ta to idan baka yadda ba ga tsuntsu ba ko ba ka bane ba ga tsuntsu ai shi kuma tsuntsu waye ya makale shi waye ya tokare shi sanda ka sa masa kake yawo da shi fir sai tashi ga kuda ga sauro to Allah ya rike sama mawallanta ya rike tsuntsu in baka yadda ba ma ba ga jirgi ba jirgin da kake hawa wa ya rike shi ka duba uban kayan da ake danna masa inda watakila an yi helicopter yana da farfela a ai farfela ce take ja take ja take ja take sauransu ita farfela wa ya rike ta to yanzu fa da zaka gan shi tsurarsa daga shi sai fukafukensa ya ruga da gudu kawai ya miƙe tashi kuma akwai inda yake zuwa a tsaye da shi chat ya tsaya a sama chat hammai ake zuwa ake ƙara masa shi kuma ya rike shi Allah shi ya rike shi Allah shi ya rike waɗannan abubuwan idan kuna tare da ni kuna fahimta na yanzu muna bayani ne akan tauhidi tauhidi wanda ya maka wannan shi ne ya fi cancanta ka bauta masa ba wani ba duk wanda ya bauta wa wani ba wannan ba to ya yi asara ba shehi ba waliyi ba akarmakalla kowaye shi ka bauta wa Allah ka huta kurum kuma an ka rike shi wallahi zai baka ya Allah ya Allah mun yi tawakkali gare ka rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir Allah gare ka muka yi tawakkali kuma wallahi ya ubangiji gare ka muke komawa ya Allah mun yadda mun amince kai ne mai bamu ya Allah mun amince kai ne mai hana mu ya Allah kada ka rataye zuciyarmu da da nema a wajen wani dan adam miskini gajiyayye ta'abani galbani Allah kuma ka tabbatar da mu akan haka amma duk ranar da ka wayi gari zuciyarka tana rataye da wani ba Allah ba kai asara to wannan tarauna haɗin jama'a lamiri yana komawa kan menene amad din ko kuma as-samawat din wasu suka ce yana komawa ne akan amad din shi fila din laha amadun walakin la tarawna haka wasu suka ce gashi Allah ya halicci sama tana da tushen da ya rike ta amma ba kwa gani me tushen da ya rike ta karfin Allah ثم استوى على العرش bayan wannan kuma ubangiji ya daidaita alal arsh kalmar istawa ana nufin ala ala ya ɗaukaka ya daidaita akan al'arshin sa wa sakhara shamsa wal qamar wani abu sai ubangiji bayan ya mana wannan kuma ya mana ya hore mana a cikin sammai din wannan sama da muke gani sai ya hore mana rana ya hore mana wata dukan su wasu fitilu ne da aka ɗoro suna haska duniya ɗaya ta haska da daddare ɗaya ta haska da rana kalmar sakhara zallala ya yi ne don su yi amfani a gare mu su amfanar da mu saman nan Allah ya halice ta ne don mu ranan nan Allah ya halice ta ne don mu in ka ga wata Allah ya halice shi ne don mu kullun yajri li ajalin musamma kowane ɗaya daga cikinsu rana da wata ya jiriya ne alama yuridu Allahu azza wa jal suna gudana ne a bisa yadda Allah yake so Allahu akbar tafiyar rana yadda Allah yake so take tafiya zuwa da komawar wata yadda Allah yake so yake zuwa yake komawa idan kuma akwai wani bature da ya isa sarrafa rana ya hana ta fitowa lokacin da take fitowa ko ya hana wata ya sarrafa shi bismillah yudabbiru al'amr ubangiji shi yake hukunta al'amari wani abu sai Allah bayan ya yi bayanin halittar kuma ya ce shi yake dabbara al'amari shi yake tsara al'amari fassilul ayat yana bayanin ayoyi addalalat la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun la'allakum dan ku kasance masu yaƙini akan gamuwa da ubangijinku tuqinuna bi wa'dihi wa tusaddiqu ku yaqini da alkawarin Allah kuma ku gaskata shi ashe jama'a akan halittan sama da rana da wata da gudanar su ayoyi ne da ke nuna cewa za a gamu da Allah wallahi sai an mutu su ma rana da wata nan ba za su dawo ba wannan ranar wannan watan wannan saman wannan kasan wallahi ba za ta dawama ba ba abin da Allah ya rubuta masa dawama in ba shi kansa shi shi kadai ba tabaraka wa ta'ala shine adda'imu ka gan mu nan akwai lokacin da zaka zo babu ko dai a cikin mu mun tafi inda aka tanade mu dan shi ko muna so ko ba masu sai mun tafi a barka ma a duniyar ma kai nisan kwanan kana zaune kana girma kana yaro kana so ka zama babba ka samu wani abu da ka je babba an baka abin da aka baka sai kuma a rubuta maka tsufa da gajiya wallahi kana ji kana gani furfura za ta rinka yanko maka ko ka shirya ko baka shirya ba ko baka so jikinka zai fara slakin yana saki daga ido in an ganka za a fara ganin cewa wani tsufa ya kama shi kuma wallahi ko kafa kowa miliyoyin kuɗi fatar jikinka duk daɗin da kake ci za ta zo tana naɗewa fatar yaro matashi daban da fatar dattijo ko mun wadatarsa ko miliyan nawa yake da shi a bayan ƙasa ko me yake ci wallahi tallahi fatarsa sai ta natse kuma sai ya sunkuya zama da ƙyar tashi da ƙyar murya ta canja ƙugunsa ya gajiya yatsan hannunsa su fara naɗewa idansa ya fara fadawa hawaye ya bakunce shi gajiya ta bayyana gare shi dole yana ji yana gani ya ce ku ne yara ku je ku yi kaza mu ba za mu yi ba abu kaza fa alaji ya ce ai yanzu ba za mu ci ba mu mun gama ai kamar yadda ka ga yadda kake yanzu watakila shekara goma sha biyar ashirin talatin arba'in da suka wuce ba haka kake ba da jariri kake ajinnatun fi butuni ummahatikum yanzu ka zo ka girma to akwai lokacin da kuma ba haka za kasance ba akwai lokacin da kana raye wallahi sai dai ka ji labarin an taho masallaci karatu amma wallahi ba za ka iya zuwa ba akwai lokacin da ko kawo ka aka yi masallaci yan masallacin sai sun ce dan Allah tsohon nan ku haƙura ku bar shi a gida ya isa haka haka rayuwar take to wannan alama ne na cewa za a mutu arama bayan wannan menene ayyukan da ubangiji kuma tabaraka wa ta'ala yayi da zai nuna mana kaɗai ta kansa وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ga wata ayar kuma du- ita ma tauhidin take nunawa wa huwa allazi madda al-arda ubangijin nan dai da kuka fara kuka ƙaryata littafin sa da ya saukar wa manzansa shine shimfiɗa ƙasa shine madda ƙasan nan shimfiɗa ta aka yanda ka san ana shimfiɗa taburma Allah shi ya shimfiɗa ta وجعل فيها رواسي kuma shine ya sanya tafka tafkan duwatsu manya kafaffu su ne rawasiya Allah ya sanya su wannan rawasiya din jam'i ne mufrad din shine rasiya kamar yadda can Allah ya bayani akan rawasiya in ka koma cikin suratu fusilat aya ta tara zuwa aya ta sha biyu Allah ya bayani akan rawasiya din wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lisa'ilin thumma stawa ila as-sama'i wa hiya dukhanun فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات fi yaumaini wa auha fi kulli sama'in amraha anan Allah ya bayanin rawasiya din wai me ake nufi ne da Allah tabaraka wa ta'ala maddal arda ya shimfida ƙasa sai ya ɗauko tafka tafkan duwatsu kafaffu ya kakkafe ƙasar da duwatsun kamar yadda yanzu in ka shimfida kyalle idan baka so iska ta nade shi sai ka ɗora masa mai duwatsu da abin da za ka danne shi to da Allah ya shimfida ƙasa sai ya ɗauko duwatsu ya ce ku danne min ita shine ma'anar rawasiya rawasiyan jam'i ne na rasiya rasiya ana nufin babban dutse shi yasa wani dutsen za gan shi iya ganin ka to suna da amfani su ne turaku shine can Allah ya ce wal jibala autada والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا yanzu an gane amfanin wannan duwatsun ko ba wani ko mai kwashe ƙasa da isa ya kwashe su yawa wani dutsen ma ba zai fasu ba sai dai a kewaye shi wallahi bayan nan wa anhara kuma ya sanya tekuna da koguna su ma zuba su aka yi asalin ƙasar babu kogi babu teku ita ma kawo ta aka yi ka san me ya za ka iya fahimta duk nisan kogi duk nisan teku sa me ƙasa ce so shi yasa an ya ga daman lokacin zai kwashe su gaba ɗaya daidai yake da ka ɗebo ruwa fiya wata ka tsiyaya a cikin wani kofi ko wani rami haka Allah ya ga dama ya ɗan tsiyaya kududdufanku da kogunanku gaba ɗaya wa min kulli samarati ja'ala fiha zawjayn isnayn a cikin dukkan dan itace shine as-samara as-samara guda daya as-samarat ya'yan itace sai sanya simfi guda biyu mana ya ba ku ‘ya'yan itace kala-kala akwai ja akwai ainihin wato fatsi-fatsi kala-kalan akwai mai ɗaci akwai mai zaƙi akwai mai bashi ko ba ka bane ɗanɗanan kala-kala ne yanzu duba lemo sai aka baka mai zaƙi kuma aka baka mai tsami amma duk sunansa mai wai lemon zaƙi da lemon tsami aka baka dinya baka kirin aka baka kanya yar jaje-jaje fatsi-fatsi ga aya ga gyada in ka jefa su kowane ɗanɗanansa daban ne amma duk noma shi ake ga wake ga alkama ga iburo ga gero ga maiwa irinsu ɗaya amma daban-daban ne ga masara ga dawa ga shinkafa ita ma aka bada kala-kala alkaman ma kala-kala waɗannan fa duk shuka su ake kuma abin mamaki ruwa ɗaya ne yake shayar da su amma su fudda ɗanɗano daban-daban isqa bi ma'in wahid ruwa ɗaya ne kuma ruwa ɗaya ne ko an ce ruwan aya daban ruwan gyaɗa daban ruwan gujiya daban ruwan wake daban duk ruwa ɗaya ne Allah da hikima irin ta sai ƙasar kuma duk zamu zo mu karanta wa fil ardi qita'un mutajawirat ayar gaba ƙasar kuma sai ta yanki yanki daban-daban wata ƙasar za ka noma gero ka noma dawa ya yi in ka shuka masara ma ta yi in ka saka wake ya yi in ka sa alkama ta yi ka shuka shinkafa ma ka shuka shinkafa ma ta yi ka sa abarba ta yi ka sa wane ne ta yi wata kasar kuma idan ka je ka shuka shinkafa a ciki ba za ta yi ba amma idan ka shuka rogo sai ta yi mu aka ba mu tumatir kasar da za mu yi tumatir mu yi tattasai mu yi wake su kuma waɗancan sai aka ba su man fetur ga kasar ga, taki ga baki ga alamar ciyawa kore shar amma tumatir baya yi auren ga ruwa kuma shinkafa kuma ba za ta yi ba wake ba zai yi ba aka ba mu bujimi da shanu da tumaki da awaki su kuma aka hada su da karnuka da aladu ya kaga rabo ta gani muna nan muna ta fada su an ba su fetur mu ba amma mu fetur ba wai ya ba mu ni'ima ya ba mu sutura su ya ba su cikin tsiraici ku je ku karanta tarihi shekara 200 da suka wuce ko 300 kai bai ma kai 200 ba 150 tsakanin kudu da arewa aka nuna hoton mutanen arewa musulmin arewa nan da shekara 100 da wani abu da ya wuce aka nuna hoton mutanen kudu shekaru ɗari da suka wuce wallahi malam ba su ganuwa su na arewan abin sha'awa da manya-manyan riguna dukkansu kowa da rawani tela ne a kasuwa da rawani ɗan dako ne da rawani manomi ne zai tafi gona da rawani kuma da riga doguwa yalwatacciya su kodancan 'yan kudu baƙaƙe kirin suna tafiya tsirara da ganye a duwawunsu kuma suna ƙasa ɗaya waɗancan an ba su riguna ba ma riga ba babban riga sosai ba ma babban riga ba har da rauni wajen yadi ashirin shi kuma wancan an bashi yana ɗaura ganye aka ce ku duba bambanci tun shekarun can da tuce ku duba bambancin musulunci da kafirci amma wai yau dan arewa wai yazo yana kuka wai cewa wai shi yana cikin kaskanci yana cikin wahala har yanzu din a duniyan can su da aka ba su man fetur din ake kai musu arzikin kasan sama da yadda ake bamu jiha ɗaya a kudu wanda bata kai ɗaya bisa ukun kano ba ka kasa kano uku jiha ɗaya a can bata kai ɗaya bisa ukun kano ba to jiha ɗaya nan ana ba ta kuɗi a wata grand ɗin da ake ba su ya fi kuɗin kano ya fi kuɗin jigawa ya fi kuɗin bauchi ya fi kuɗin maiduguri ya fi kuɗin yobe wallahi jiha ɗaya a bata wannan saboda wai fetur daga bangaren su ya fito mu kuma da yake allah ya jarabe mu an haɗa mu da awaki da tumaki sai ake ba mu ɗan kaɗan kaɗan ake sarfa mana amma ka zo ka ga yadda aka gina kano yadda aka gina bauchi yadda aka gina maiduguri aka gina yobe aka gina kaza idan ka je jihohinsu na kudin wallahi tallahi ka ɗauka daga yaƙi aka tashi sun kashe ƙasar gaba ɗaya ba hanya mai kyau babu gine-gine kuma idan sun yi ginin ma kun sauna abin mamaki idan sun yi ginin ma ba a ma barin su yi fenti dan ruwan sama yake lalata fentin saboda kullun ruwa ake so ginin sai ya baki kawai sai dai kai filasta ka bari ruwa ya ta dukan sai ta baki kwanan kan kwanukan su kaga irin yanzu kai dan yi sama za ga jan kwano girin kwano ko ba ka bane ruwan kasa mu a nan ko wani farin kwano su can gaba ɗaya baki zaka gani ko ka sa shi ya jan da yayi wata ɗaya wata biyu ruwan sama yana zuba kuma ruwan saman sai Allah tura musu mai datti ina gaya muku ala ilmin ne saboda mai mu yanzu ruwan saman mu anan ruwan araba kana dariya ruwan saman mu anan zaka tara drum ɗinka in an gama ruwa ka ɗauka ka sha ko lafiya kala wallahi a kudu ba a iya shan ruwan saman ba zai shawo ba kuma gashi kullun yin sa ake yi shi sa inda Allah ya ajiye ka ka dauka Allah ya wulakanta ka ko Allah ya rage maka wani matsayi akwai bambanci da yawa ya ba mu damammaki da yawa amma ba mu san da su ba to mu ma fetur din ina ce gashi an samu ko yanzu ba gashi wahala ta sa ana tona mana ba ko ba ka bane ba da muna a tona a tona a tona a tona ba a tona ba yanzu tunda masu shi a can sun ce nasu ne yanzu wahala ta sa dole a tona mana kaga mu ma yanzu sai mu zo mu miƙe kenan ko ba haka bane ba yawa mu shakata mu ci daɗi mu more kasar mu ce ta gado halak malak to wannan rabon Allah kenan to jama'a ba muku maganar imani da kafirci ba kuma haka ba za a je a alkiyama wallahi muna cikin aljanna muna cikin ni'ima suna cikin wahala sha Allah so ya Allah mun gode maka mu abin da ka mana ya Allah rayuwar da ka ajiye mu yanzu a haka alhamdulillah mu mun ji daɗin ta mu mun gode da ka taimake mu baka jefa mu cikin aladu da karnuka ba kai baka yadda ba ko ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار cikin aikin ubangiji shine wato yulbisu nahara bi zulmatil layl yana lullube yini da duhun dare kamar so ake a ce maka yini yana nan amma dare sai ya zo da karfin sa sai danne ranar idan lokacin daren yayi sai a ce ya tafi sai ya kauce idan ya kauce sai rana yini sai ya zo haka Allah ke ta rotate ne tun da aka yi duniya rana ta zo dare ya zo rana ta zo dare ya zo dare ya zo rana ta zo dare ya zo aje a dawo aje a dawo aje a dawo aje a dawo aje a dawo aje a dawo wata ran an je ba za a dawo ba inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun a cikin wannan lalle akwai ayoyi masu tarin yawa ga mutane waɗanda suke masu tunani ne fa yastadilluna su rinka kafa hujja cewa lallai Allah shi shi kadai ne kuma wannan ya dada gaskata musu wa'adin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya musu inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa ala al-arshi a can nake nema ta araf inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-arshi يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرة بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين Allah shi yake kawo daren nan da rana ya sa ɗaya yana neman ɗaya da gaggawa ga rana ga wata ya hore mana rana ta haska mana idan an yi ruwa an yi ruwa sai Allah ya kawo rana za ku yi mamaki a tafka ruwan sama wallahi kawai sai ga rana ta bude wannan shi ya fi lafiya a gare ku kuma shi ya fi muku ga amfanin gonanku dan amfani in aka yi ta ruwa aka yi ta ruwa rana ba ta zo ta buge shi ba to lalacewa yake sai ya ruwa ya ruwa ya ruwa ya ruwa sai dan dauke sai kwana biyu sai ya bada baste a dan samu shan iska wannan din shine ya fi ga shuka da abin da duk ake nomawa saboda idan aka bar ruwa ya ta zuba ya ta zuba kullum kullum to amfanin ba zai yi ba mutuwa zai kamar yadda kuma inda zai bar rana rana rana rana rana taitai taitai to shi kuma amfanin konewa zai gaba daya dan adam kansa yana bukatar rana yasa akwai lokacin da yaro in ya kamu da wani ciwo sai ka ga an ce a rinka kai shi ana shanya shi a rana ko idan mutum ya samu matsalar gabbai ya manyanta sai a ce a rinka zuwa ana kai shi ana yi masa gashi ko a rinka shanya shi a rana tsohon ka ne gashi nan amma sai a ce ku kai shi rana ta dan buga shi na awa biyu ashe yana da bukatar rana duk abin da kaga Allah tabaraka wa ta'ala yayi akar makalla akwai manufa ta ubangiji a ciki sai Allah ya ce wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nab وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون Allah ya ce wa fil ardi qita'un mutajawirat a cikin ƙasa sai Allah ya halicce ta qita qita jam'i ne na qita'atu al qita'atu ana nufin wato abu yanki yanki portion portion ya rarraba ta kashi kashi mutajawirat ana nufin mutaqaribat suna da kusanta da juna ya qurbu ba'daha min ba'd sashin ƙasar yana kama da sashi amma dai duk da haka cewa tana da bambanci ita kasar shine ma'anar qita din tana da bambanci akwai tabo akwai yumbu akwai yashi akwai jigawa wata kasar zaka ji ɗanɗananta kamar kamar kanwa wata kuma zaka ji salaf akwai kasar da ba a shuka a cikinta kwata-kwata yanzu kamar kasar saudiya makka da madina duk da zaka je za ga daji iya ganin ka amma ba a shuka in ko za a yi shuka sai an sha wahala sai an yi mata hidima sosai saboda Allah ya yi ta ba mai latin bit ba a noma gero da dawa da masara da ana yi da sun samu kuɗi sai Allah ya kai musu annabi alaihi salatu wassalam ya kai musu ka'aba amma kuma sai bai ba su noma ba sai wani bangare kaɗan daga cikin ƙasar ya haɗa su da duwatsu ya haɗa su da zafi amma kuma a can bangaren sai ya hada su da annabta manzon Allah ya fito a cikin su Ka'aba babban gida babban daki ya fito a wajen su amma kasar idan ka ganta zaka tafiya tsakanin Makka da Madina kaga wannan dajin baki kirin duwatsu kawai zaka rinka gani yanda ka san gobara akai ɗabi'ar wanda yake rayuwa ma a cikin wannan duwatsun ɗabi'ar sama harara ce zafi duk wanda yake rayuwa a tsakanin irin wannan duwatsun saboda bala'in zafin rana to ɗabi'arsa faɗa ne da shi shi yasa yawa yawan larabawan ƙauyen nan mafaɗata ne ɗabi'a ta nuna cewa duk mai kiwon raƙumi mai alaka da raƙuma za ga yana da yawan ɗaga murya yana da faɗa saboda yana shiga cikin sahara ba ruwa wahala akwai yunwa akwai talauci akwai zafin rana so wannan sai ya ya tasirantu da ɗabi'arsa wannan ya- ya ya sa ɗabi'arsa ta tasirantu da wannan yanayi amma duk wanda yake rayuwa a cikin sanyi wajen kankara to za ga ɗabi'arsa sanyi ne da wahala kaga yana da fada yana da masifa to ko ina da abin da Allah madaukin sarki ya kasafta ya rarraba kuma kowa da abin da Allah ya bashi to ku gane cewa kasar kala kala ne yanzu ko mu anan akwai kasar da ana noma kankana yanzu anan mu nan jihar Kano da wahala kaga an yi noman kankana ko ba ka bane amma watakila in ka tsallaka can wajen jigawa sai kaga akwai inda ake noma kankana ko can wajen daura ka tsallaka can wajen Nijar sai ga akwai inda ake kankana yanzu mu anan idan ka shuka abarba ba za ta yi ba abarba ba a noman abarba amma in ka je kudu akwai inda suke noma abarba da yawa wake in ka noma shi ka shuka shi anan sai yayi amma in ka shuka shi a wani wurin ba zai yi ba mu muna da masara muna da gero amma idan ka je wani wurin ba zai yi ba yanzu kasar bangaren can Gombe Adamawa sun fi noma masara ba su damu da gero ba da dawa amma in ka shigo bauchi kasar bauchi sai ga suna noma gero suna noma dawa suna noma gyada yanzu can bangaren su suna noma auduga abin da ya shafi bauchi bauchi can gombe gombe adama waɗannan suna noma auduga amma mu nan idan ka zo kasar kano sai ga auduga ba ta yi amma an ka shiga katsina wajen huntuwa huntuwa sai ga ana noma auduga wa fil ardi qita'un mutajawirat daban daban daban zaka rinka ganin bishiyoyi yanzu kudu sai Allah ya kai musu bishiyoyi na roba wannan roba da kake gani duk wata roba da kake gani roba duk wata roba da ka gani asalin ta bishiya ne bishiya ce Allah ya kawo ta malam ake zuwa a karce ta in an karce ta sai ta rinka zubar da wani ruwa wannan ruwan shi ake zuwa ake sarrafa shi a yi duk wata roba da ka sani a duniya sai ya kai shi can wannan kurmi amma mu nan sai ka ga bishiyar ba za ta yi ba katako muna son katako yana da tsada katako a wajenmu sai Allah ya ƙiya ba mu bishiyoyin katako sai kai su wani wuri amma mu kuma ya ba mu bishiyoyi na turmi ko ba haka bane ba in ba a ba ku katako ba an ba ku turmi sai ku sari ƙirya ku yi turmi ku yi allo amma aka ɗauke ba a ba ku katako ba sai a kai musu shi can to haka Allah yake tsara al'amarinsa in ka shuka wannan abin sai ga yanzu wani wurin in ka shuka kubewa sai ga tayi kubewa da ka sani amma akwai inda in ka shuka ta wallahi ba za ta yi ba gashi ƙasa ne gashi da ruwa da komai amma kubewar ba za ta yi ba gujiya ba ko ina take ba gyada ba ko ina take ba waken soya wani wurin ana yi wani wurin ba a yi ga dankali mutanen kano akwai cin dankali amma sai allah ya hana kasar kano a noma dankali ya kai ta jos amma din najeriya ne wai dan me dan allah ya nuna muku akwai bukatar wannan jihar ta amfana da wannan jihar wancan bangaren su amfana da wadancan allah ya sa kun fahimci abin da nake so faɗa wallahi malam alkur'ani a cike yake da jawabi malam ayoyi da za su nuna maka samuwar ubangiji shi sa malam in kana karanta sai ka ji daɗi wallahi sai ƙara maka yaƙini da kwanciyar hankali wanda Allah ya taimake shi yana karanta qur'anin nan yana fahimtansa yana son sa yayi wa Allah godiya to amma abin da yake faruwa shine mun sha faɗa muna maimaita musulmin wannan zamani to sun fi gane jarida akan alkur'ani akwai ja kuna da ja wannan magana an fi fahimtar jarida an fi fahimtar bayanin jarida akan bayanin ƙur'ani saboda an bautar da mu mu iya karanta jarida duk hanyoyin da za mu iya gane jarida mu iya turanci mu iya hausa mu iya kaza an nuna mana tun muna yara ba mu fara magana ba ake kai mu inda za mu koyi abcd amma ba a bautar da mu mu koyi alifin ba'un tamu mu iya larabci mu iya magana Allah ba saboda ana da manufa dan kada mu tashi mu gane maganar ubangiji mu zamanto musulmi na kwarai masu son addini mu rike wannan alkur'anin amma in a matsayin mu na musulmi alal akalli an yaƙe mu ta inda mun sani ko ba mu sani ba alal akalli aka haramta mana karanta alkur'anin aka sa muka wayi gari muka girma ba mu iya karanta shi ba an ci riba akan yakin da ake mana ga makarantu nan tafka tafka iya ganin ka an kashe miliyoyin kuɗi an gina amma gaba ɗaya makarantar sai kaga babu ƙur'ani a cikinta wallahi ko mai makarantar musulmi ne an yau ga ah no no no da Allah abin nan kuje islamiya je can islamiya wallahi sai ka ce in ya ɗauko ƙur'ani ya ce a sa ba za a kawo mai ɗalibai ba ne ko kuma ya ɗauko ƙur'ani ya ce a koya mutane zai rasa kwastoma ne ko kuma makarantar za ta rushe ko minister of education za ta ce a rufe makarantar su da kansu musulmin suke yakan littafinsu ba ku gane abin da nake faɗa ba ba ku fahimce ni ba abin da nake nufi shine an fayake mu an yi faɗa da mu mun wayi gari a cikin wani yanayin da an mana illar da ban farga ba ta yaya galiban mu yanzu in mun tashi duk wanda ka bashi littafi kace karanta da boko ko da turanci ko da hausa sai iya karantawa haka ne amma kuma ba galibin mu bane in ka dauki qur'ani izu 60 ka ba su kace su bude su karanta za su iya karanta shi mun wayi gari lokacin da aibu ne a gare mu idan ba mu iya karatu da rubutu ba na zamani sai a ce kai wani fa wallahi ko karatu bai iya ba to ji za a yi kamar kafiri ne kai kuma ko da ka haddace ƙur'ani izo 60 a nan aka zo ana mana census a ƙasar nan ana lissafin census ana bin gidajenmu da malamanmu na soro da mahaddata alƙur'aninmu ana ware waye mai ilimi ko ina ne ko ni gida mai ilimi ne matsayin karatun mutum ana faɗa akwai illiterate wanda bayi da ilimi jahili idan aka zo aka tambayi malamin mu mahaddacin qur'ani wanda ya rubuta qur'ani ya fi sau adadi kaza ya haddatar da dalibai qur'ani bila adadin in an zo an tambaye shi ka iya abcd ce ban iya ba ka iya karanta jarida ban iya ba karatun hausa fa ka iya ce ban iya ba sai a rubuta masa illiterate ai kun yi aikin census din kun gani haka aka zo aka hada shi yasa da aka je rahoton da aka ba sai aka ce mafi rinjayen mutanen arewa jahilai ne dole ne a zo a yi yaƙi da jahilci galibinsu ba su iya karatu da rubutu ba muna da rauni mun ci baya wai malami da ya iya ƙur'ani ya haddace ƙur'ani izu sittin fa wai a wannan tsarin nasu na zamani wai jahili ne muna nan muna zaune a ƙasarmu masu yin dokar 'yan majalisa musulmi ne mafi rinjaye amma har yanzu ba su rido dokar da za a sa cewa ilimin alkur'ani ilimi ne ba ba su yi dokar da za a ce a yadda a ƙasar najeriya mai ilimin ƙur'ani malami ne kuma lalle mai hadda ƙur'ani ya kamata a bashi phd ko a bashi master degree ko wani ba har yanzu ba su yi wannan dokar ba amma sun yi dokar da ta ba su dama su wawuri kuɗi su yi cuce sun ce su suke yin doka so don sun ɗebi kuɗi duk abin da suka yi halal ne musulmi suna da yawa amma masu wakilcin musulunci kaɗan ne abin da na faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure Allah ya fi mana wani sati in mun zo sai mu daɗa mai tafassarar ayar wa fil ardi qita'un mutajawiratun وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله um, wannan dan uwa yana ce assalamu alaikum Allah ƙara malam lafiya da imani da faɗin gaskiya ce da Allah malam ina neman addu'arka da bakinka mai albarka to Allah ya sa yana da albarka da sauran yan uwa musulmi na wannan masallaci masu albarka akan waɗannan al'amura nawa kamar haka yace ina da wata mummunar ɗabi'a ta kallon mata shi ina roƙon Allah ya yi mu masa addu'a Allah ya yi masa Allah kiyaye mu da wannan fitinar gaba ɗayan mu ya ce kuma akwai wani kasuwanci da yake so zai fara yi shi ma ya masa addu'a Allah ya sa ya fara a cikin sa ya sa masa albarka Allah ya mai da malam gida lafiya to Allah ce muke mu Allah ya baka nasara akan abin da ka sa gaba da kuma dukkan sauran yan uwa da suka sa abubuwa na alheri a gaba Allah ya datar da su wannan ya ce malam ina neman a taya ni da addu'a Allah ya bani lafiya to Allah ya baka lafiya Allah ba ki lafiya kai ta ce yau shekara ta hudu da mijina ina da ciwon sanyi yana da ciwon sanyi nima na shafa ta ɓangarensa kuma malam ya ya sha magani kuma ya ya siyo min nima na sha kuma likitoci sun ce dole sai dai mu rinka shan magani tare da shi to akaramakallahu ya halatta in kaurace masa a shimfiɗa ko in nemi saki don kada na cutu kun gane matsalar? mijinta yana da ciwon sanyi ta dalilin ƙin shan maganinsa ya shafa mata ta je asibiti likitan ya ce dole sai sun sha magani tare shi kuma ya ƙi ya sha kuma ya ƙi sai mata mata sha to ta ci gaba da zama da shi a haka ta cutu ko ta ƙaurace masa ko ta nemi saki ki ci gaba da neman magani ki ƙaurace masa ɗin har ki samu sauƙi shi ma kuma ya nemi magani idan kika samu sauƙi kika warke shi bai nemi magani ba ba laifi ba ne a shari'a in kin nemi ya baki takarda ya sallame ki la zarara wa la dirara kar wani ya cuta kar a cuci wani kuma ya kamata ma'aurata su sani cewa akwai cututtuka da ka iya kama iyalinka idan ya shafe ka ya shafe ta tufa kai ma ya shafe ka tunda kuna alakar aure tare dole ku sha maganin nan tare ko da kai kana jin lafiyar ka kalau prevention is better than cure haka suka ce kai kokarin kare kanka rigakafi shi ya fi akan sai ciwon ya kama ka ya lafke ka zo kana shan magani kana kokarin tsare kanka to maganin kar aikar a fara musamman mutumin da yake da mata ɗaya biyu idan ɗaya ta kamu da wata matsala musamman irin infection da suke kamuwa da shi tana shan magani to duk matan sai an ba su maganin suna sha in ba haka ba za ka ɗebo wannan cutar a jikin waccar matan ka sa waccar shine implication ɗin mai mata biyu ko uku ko hudu idan har ciwon da yake jikinta is transferable ko is communicable ko wani yana iya ɗauka sa wani to lalle ne a matsayinka namiji da kake da mata ka rungumi shan wannan magani don ba wa kanka kai kanka garkuwa sauran matan da basu kamu ba su ma su rinka shan magani su ba wa kansu garkuwa idan ko ba haka ba sai dai ka kaurace mata ka daina alakar aure da ita har sai in ta warke sannan ka dawo ka ci gaba da sauran matan akwai matan da suna da kunya suna da dabara idan sun kamu da irin wannan ciwon ba za su iya gaya wa mijin cewa sun kamu ba amma sai su rinka yin wasu wayo haka ba su barin mijin ya yi alaka da su to in mijin bai gane ba sai ya kama fada da ita ya yake ta alhali wani ciwo ne da ita tana kokarin treatment ta sha magani sai likita ya ce ta warke sannan ta bari su yi alakar aure kuma in ta gaya masa watakila zai kyamace ta to ba za ta gaya mai ba sai ta yi ta dabaru wannan yana nuna cewa yana da kyau ku bi matan ku a hankali ku rinka bincikan su ku san me larurorin su so da ki zauna ya cutar da ke to sai ki nemi magani in ya ki ya nema sai ki nemi ya sake ki dan addini bai yadda ka zauna dan ta dalilin aure wani ya cuce ka ba da zaman lafiyan ne ake yin auren in kika zo kika robe gaba dai ciwo ya kasara ki sallaman ki zai ya nemo wata sabuwa a ciki wannan ya ce zuri'ar wai annabu yusuf wai wai yana da mata wallahi ban ban zurfafa na kai wannan ba na tambayan ko 'ya'ya mata ko na wasu sauransu wallahu alam ni ban sani ba wannan ce Allah ƙara malam lafiya da nisan kwana ina neman malam ka taimaka min da addu'ar ka da ce yan uwana Allah ya bani sa'a jarabawa Allah ya bada nasara ya bada dacewa da Allah malam asani a cikin addu'a shekara ta biyar da aure amma Allah bai bani haihuwa ba gashi ina fama da cututtuka amma asibiti sun ce su ba su ga abin da ke damuna ba ta ce ga shaidanin aljanu suna damuna ga fama da korafi da tsangwaman uwar miji da dangin miji kai har ma da shi mijin in ya fita tun goma na safe baya dawowa sai karfe goma sha ɗaya na dare malam me mafita kayan aiki kenan ga ciwo ga rashin haihuwa ga aljanu ga fitinan uwar miji da dangin miji ga sharrin miji da rashin zama a gida ga rashin dawowa da wuri ai dole ki gagara haihuwa wannan kaɗai sun isa su su dankwafe ki su hana ki sakat ga aljanu to na farko dai aljanun mu fara koransu tukunna su muhimmanci sai ki dage da islamic magani da ake yi karanta alkur'ani yar habbatu sauda da zaitun nan da ake karanta ana shafawa suna da albarka tunda annabi ya yi magana a kansu turaren miski a rinka shafawa ana yin addu'a turaren miski malaman rikiya suna cewa wacce take yawan shafa shi a jikinta aljini bai zai zauna a jikinta ba saboda bai san wannan turaren a yawaita karanta suratul baqara annabi ya ce gida ma da ake karanta suratul baqara shedan baya zama a ciki ballantana kuma mutum da yake karanta baqara kuma aje wajen malaman sunna a nemi karin bayani ka a tafi wajen bokaye masu ba da guru da laya mijinki kuma ki kokari ki haƙuri da shi ki ci gaba da yi masa wa'azi ya rinka dawowa gida da wuri yana ɗan ɗauke miki kewa ya rage miki masifa ya fi a ce bai zai dawo sai bayan sha ɗaya na dare ba musan ba kuma sana'arsa wallahu alam ko sana'ar ce ta dare allahu alam ke haƙuri in allah ya sa da za ki samu waraka yan uwa kusa ta cikin addu'a malin da allah a sunna ya halatta a yi rantsuwa da manzan allah a'a ba a yi rantsuwa da annabi shine ya ce man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut wanda duk zai rantsuwa ya rantsa da allah ko ya shiru so annabi ya hana a rantse da wani ba Allah ba da Allah malam a yi wa 'yan mata nasiha su daina fidda gashin kansu idan sun yi kwalliya kai waye ya ce ka je ka kalla kai ma da kai za mu haɗa mu yi nasiha ina jin wannan mai rubutu yana kallon matan ne ya daɗa rubutu wannan takarda to ni wannan matan namu ni ban san ya za a yi da su ba sai dai a ci gaba da yi wa su sharrin su ba islamiyya suke zuwa ba ko ba ka bane da yarinya ta zama budurwa a garin nan ta fi karfin ta je islamiyya kaɗan ne daga cikin su in ka ga ta yi wanka to yamma ne ta za ta fita zaga gari ko za ta tafi jami'a ko za ta tafi kwaleji amma gani suke sun fi karfin zuwa islamiyya iyayensu ma ba sa tura su to wadan karatun nan namu ko dama in ka mace ta zo nan to lalle ka yadda tana da tsoron Allah insha Allah so ina za a same su rediyo da ake dan wa'azin ba lalle bane su kunna sun fi karkata wajen kada kade samarin su in je sun sun je hira wajen su soyayya ake yi a toye ayi soyayya ayi toyayya ba a magana Allah ya ce annabi ya ce in ka je a matsayinka na saurayi ka fara wa'azi gobe ba za ta zo ba ita ta gaji da ayan nan da hadisin nan kai kullum baka da aiki sai dai aya da hadisi kai baka da wani jawabi na duniya sai na lahira su ba su yadda da wannan ba to ina za ka yi musu wazi jami'o'in da suke zuwa sai dai a maziga su su rinka fidda tsiraici ba dai a sa su su rufe jikinsu ba da kwalejojin da suke zuwa ana dai saka alluna a kofofin jami'oi cewa ga dress code da ake so amma babu wani malami ɗaya in dai ba wanda yake da kishi sosai ba da zai tsawatar wa yarinya in ta yi mummunan shiga ‘ya'yan musulmai yau su suka fi mugun tsiraici sama da ‘ya'yan harna su ‘ya'yan harna suna jin tsoro ƙasar musulmi ne kasi mummunan shiga musulmin kuma suna gadara ƙasar su ne bari su shiga da suka ga dama haka suke zuwa su yi karatun kuma mu zo mu aure su mu shigar da su gida su zo su yi ta kyankishe mana yaya za a yi a samu tarbiya ya za a samu tarbiya so akwai matsala wallahi tsiraici kam ya yawa a garin nan kuma gaya muku garin nan yana daga cikin garurrukan da mata ba sa sa hijabi gashi an zo maganar musulunci a najeriya sai a ce kano kano kano kowa kano yake dannowa amma kuma yan matan kano ba sa sa hijabi yan matan kaduna sun fi na kano sa hijabi yan matan bauchi sun fi na kano sa hijabi wallahi na jigawa ma sun fi na kano sa hijabi kai na katsina ma sun fi na kano sa hijabi ko ba ka bane ba ai duk kuna tafiya ba kuna tafiya kuna zuwa jihohin kuna gani ba yanzu ka ga kaduna wai mu yanzu anan kano sai mu rika ce ai kaduna bariki ce kaza kaza kuma wallahi wani bangaren a kaduna in ka je tsabar tsananin bin sunna da addinin da kiyayewa din billahi azimu malam da yawa wani bangaren sun fi nan din nesa ba kusa ba su ne za ka gan su matan su makarantun sakandaren hijabi har ƙasa a titi ka gan su iya ganin ka tujja hijabi da niqabai mu fa nan mu yanzu wasu gidadawan ma cewa suke ai izala ne saka hijabi ma izala ne wai wani fa wani wani wani babban mutum ne fa babban shehi ne babban muridi ne mai hidima wallahi nake gaya ma ga kudi a wajensa yarsa ƴaƴansa a gidansa ba a sa hijabi amma fa manya ne a ɗariga a ƙasar nan a ɗariga an zo ana magana ɗariga su ne tafka tafkanta masu rafka rafka dogayen carbuna rauna rawani yadi arba'in da tara ko da wani abu sauransu wallahi tallahi amma wallahi a gidansa ba a sa hijabi hijabi ba za a sa ba ‘ya'yansa suna sa ce kai kai kar a yadda sai ku zo kuna sa mana hijabi sai ka ce munafukai ai ba munafurci ake a gida ba da za ku rinka sa mana hijabi ka duba wata irin jahiliya da rashin ganewa da rashin fahimta tsiraici kam ana yin sa a garin nan kuma abin da za ku tausaya kanmu su ne matan da muke zuwa muke aura shi sa abin tausayi wallahi abin tausayi yanzu yanzu din nan ka je ka ɗaya daga cikin manyan manyan shagunan nan da ake cinikin dare ake sai da kaya yanzu din nan ka tashi anan ka tafi ɗaya daga cikin shagunan ba sai na faɗa ba kasu yi sammaci na amma dai wallahi idan ka je ka je ka ga yadda mutanen mu suke shiga da matan su wannan sto sto din musulmi da dan gemunsa ustaz ne amma in ka ga shigar da matarsa za ta yi wai ya zo sayayya da ita duka duka sai yadda za su yi bata wuce ta dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin ba fa amma zai ɗauko matarsa su taho malam ta caɓa kwalliya ta rambaɗa hoda gazal jambaki raka cawo in gaya waka anan gurin ga kunshi ga menene an yi wallahi idan an shigo ɗan gyalam damun bara mata sa hijabi ba gyale ta matsa jikinta ga suna tafiya wai shi ma ya taho da tasa wata matar ma wallahi da rufa mata hijabin kai da niqabin shi fa maka rufin asiri da ka batta ta bayyana wallahi amma haka zai zo yana kewayawa da ita ya rike mata kwando ana sayayya in ka ganta yadda ka ga biri wallahi amma shi wai wannan wai birnin taka ne wai dan birni ne ku je ku gani duk wanda yake shiga ai shi shaida ne zai gaskata abin da nake faɗa ko mutum ya ɗauko da wata tsohuwar motarsa da bata wuce 350 ba wallahi tallahi ya je ya bada 250 an masa wanki an masa holish wai zai fito da matarsa wai ba ta sa hijabi ba sai ta sauke dan gyala suna zaune an kunna ɗan rediyo ana ana shan iska ana tafiya duka duka motar shegiya kai ta kasuwa ba ta wuce 335 ba amma sai an saba ubangiji a cikinta wai shi ma dan birni ne wai ya tuko wai motarsa tit ya kawo matar wallahi tallahi kuwa ka san wani wato wani wani sabon Allah ma wani bai- bai bai- bai kamace shi ba ma wallahi wallahi tallahi ku je irin manya-manyan shagunan nan ga sunan ka je ka gani wani kuma wallahi barin ga kun san yanzu abin da 'yan mata suke a garin nan ba ko kobo a jakarsu a nan suke yi ne a wannan shagunan saboda wasu manyan shagunan har su nima ma akwai akwai wurin wasan yara akwai wurin ruwa akwai wurin shakatawa a je a ta daukan hoto ya ga dauke ne sai ya dauke ta wannan mata wallahi tallahi ko ga mutum ya taho yarinyar da ba tasa ba da mutum ya ga yarinya mai dan haske sai ya warwarwar sai ya sauri kamar irin yana dan duba waya ne sai ya daga haka in sun dan zama sai ta bat sai ya dauki hoto dan ya je a ganshi tare da ita ko ya bi bayan ta yana daukan hotonta duk akwai su ko ka ga mutum ya zauna ya yi wajen awa biyu ya zaune cingam ba zai iya saya ba a shagon ana ta zagaye ana neman maza ana neman iskanci duk a garin nan ana yi. ya kamata ma kungiyar hizba wannan din hizba hukumar hizba su rinka zuwa wannan shagunan suna zagayawa dan akwai yan matan da suna kewaye a wurin nan ba su- komai suke saya ba ko baka ce gaskiya ba ma gaskiya ne dama Allah wallahi yanzu din nan kaga dama ka buga mota ka je yanzu din nan so wannan ta sa yawanci yanzu mutane ma masu mutunci masu kima ma sai kana so ka je ka dan yi sayayya ka sai abu amma sai kai kyamar kyamar zuwa wurin saboda tabarruji yayi yawa barna ta yi yawa a wurin ko kaga mutum ya zo da mutuncinsa da ƴaƴansa ƴan mata billahi alazim malam sun saka siket gajere kamar gajeren wando sun dame jikinsu wai su ma wai turawa ne kaga katuwar yarinya budurwa ta daura ribon daji wai ba za ta ce baba fa daji baba fa wai bahaushe wai bahaushe wai dan kano wai ba za ta ce wai ubanta wai baba ba wai daji shi kuma ya ce momi abin da na faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh